wannan wuri da kanne da yayyu da ƴaƴa ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin da lalai da Allahu subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayawarsa ya nuna mana waccan shekara kuma yanzu cikin rahama da jin kai kuma ya nuna mana wannan shekara to yana daga cikin hikima irin ta Allah ya nuna miki ya nuna min ya nuna muku wasu an karɓi rayuwarsu tun shekarar da ta gabata wasu an karɓi rayuwarsu amma abin al'ajabi gani gaki ga masu gabatar da karatu Allah ya nuna mana wannan shekara to me kike tsammani me kuke tsammani da irin wannan ni'ima da Allah tabaraka wata'ala yayi muku yayi mini yayi wa dukkan wanda iwa irin wannan ni'ima ta jinkiri Allah tabaraka wata'ala ni'imar wannan jinkiri da Allah yayi mana wallahi dan idan mun ja baya da shi mu koma zuwa gare shi wannan ita ce hikima din saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ba don komai yake jinkirta wa bawansa wa face ni'ima irin tasa. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka ni'ima, ya yi min ni'ima ta jinkiri, to ya kamata da in kana nesa da shi ka koma zuwa gare shi. kamar yadda taken karatun namu ya ɗauka shi ne komawa zuwa ga Allah da neman mafita zuwa ga shi Allah ɗin domin duk wata mafita da bawa yake kallo duk wata mafita da bawa yake kallon zai yi wa kansa to wallahi wannan mafitar shirme ce mafita daga Allah ita ce mafita to Allah kuma ba a samun mafita daga gare shi sai an yi abin da ice kenan wannan jinkirin da Allah ya yi mana akwai abubuwan da muka yi asararsa a baya yanzu Allah cikin tausayi da jin kansa yake son mu maye gurbin abin da muka yi asararsa na aikin alkhairi ya zama na abin da ibu wannan gurbin asara ce yanzu yake son mu tabbatar da ayyuka na alkhairi a ciki Allah kai mana muwafaka saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa bayansa ni'ima daban-daban ni'imar da ba za ta ƙididdigu ba balle ta lissaftu to wallahi mu yi tunani kyakkyawan tunani mu koma zuwa ga Allah ku duba wani mawaƙi ana ce masa abul atahiya wannan mawaƙi a ya samu kansa cikin wani irin yanayi na ƙunci da takurawa da cin zarafi da aka yi masa daga gidan iyayen matar da ike nema to shi kuma mutum ne wadda ike yana da ƙoƙarin kaɗaita Allah da lura da irin abin da Ubangijinsa yake bukata. Sai ya zauna sai ya ɗanyi wasu baituttuka. Daga cikin wa'yannan baituttukan ga dukkan mai hankali, wallahi zai fahimta, za ki fahimta, za ku fahimta, cewa ashe duk abin da bawa zai in ba ga Allah ya koma ba to duk inda ya koma asara ce a cikin waɗannan baituttuka nasa yake cewa ala innana kulluna ba'idun wa ayyu bani adamin khalidu la haula wala quwwata illa billah yace ku saurara ki saurara dukkan mu fa fararru ne kirkirar mu Allah yayi Allah da ya kirkire mu ya halice mu ne don me don bautarsa to wanne mutum ne zai tabbata a duniya ana ba zancen mutum ko aljan ba wallahi hatta bishiyoyi da kuke karkasun karewa za su yi babu wani abu mai rai da zai saura a wannan duniya sai zatin Allah shi kadai to ki gaya mun ku gaya mun iyayena idan ba ku koma zuwa ga Allah ba da barbarin da kuke kuna kallon za su fitar da ku da barbarin da muke yi muna kallon za su fitar da mu yake cewa wa bada'uhum kana min rabbihim wa kullun ila rabbihi a'idu yace farawarsu daga Allah ne kuma dukkan su zuwa gare shi za su koma saboda yadda yake kadaita Allah ya ce fa ya ajaban kaifa usal ila am kaifa yajhadu hul jahidu yace wai abun mamaki ya abun mamaki ga hali irin na dan adam me yasa yake saba wa Allah ya san cewa da baya nan aka samar da shi da ba kya nan aka samar da ke da ba na nan aka samar da ni ya ce am kaifa ya jihadu kun jahiru widan me yasa me musu yake musu da iko na Allah cewa in Allah ya ce zai abu ba zai ba ko yana kallon akwai wata rufa-rufa a ciki to al'amarin ki sani in sani mu sani wallahi ba haka yake ba in Allah ya ce zai yi zai yi kawai in ya ce a'a kuma a'a ne ki zamo irin wannan bawan Allah yadda ilura da tafiya ta mutanen kirki yake cewa walillahi fi kulli taharikatin wa fi kulli taskinatin shahidu duk motsinki duk motsina duk motsinku ya zamo don Allah za a yi shi walillahi fi kulli taharikatin yadda zaki kada yadda zaki wuya yadda zaki zauna ki san abin da zaki Allah zaki saboda akwai me akwai masu rubutu suna nan kiraman katibina ya amuna ma taf'aluna ashe kenan idan kin manta in na manta da irin waɗannan marubutan da ba sa ƙarya kuma ba sa ƙari kuma ba ruwansu da mace ko namiji ba ruwansu da talaka ko mai kuɗi ba ruwansu da mai mulki ko wanda ake mulka sannan kuma ya ce wa fi kulli taskinatin shahidu shi Allah duk gun nutsuwa a nan yake ma'ana yana nan tare da iliminsa yanzu kuna tsammanin ba ma tare da Allah da iliminsa a wannan wuri? Allah tabaraka wa ta'ala duk idda nutsuwa take, to Allah yana tare da waɗannan bayi da iliminsa yana kuma me ya saukar da mala'iku, saboda ana karanta hadisan manzan Allah, ana karanta zancensa mai tsarki, ya sa mala'iku sun kewaye mu, suna taimana abin addu'a, Allah ya ji ƙanku, Allah ya gafarta muku, Allah ya yi muku rahama. to akwai dalilin da zai sa mutumin da ya zo irin wannan karatun har ya tsaya ma ya mai da hankalinsa zuwa wani waje balle ko in yana gidansa har ya manta cewa Allah yana kallonsa yana tare da shi akwai marubuta wannan mawaƙi abul atahiya in kana karanta baituttukansa wallahi za ka sha mamaki ka tsaya wani lokaci sai ka zub da hawaye yake cewa وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد cikin kowanne abu in kika duba cikin kowanne irin abu in kuka duba wallahi Allah yana da sign yana da alama ta allantakar Allah duba ke a karan kanki in duba a karan kaina irin halittar da Allah ya zuba miki irin halittar da Allah ya zuba mu wani misali da Allah yanzu misali ki dubi hancinki ko ki dubi idanki ko ki duba bakinki wanne ne Allah bai ajiye shi daidai ba ki ɗauka ki za ki canja masa guri ina za ki kai shi wadda ya fi daidai ko kuma ki cire hannu in kin cire hannu ina za ki kai shi in na cire hannu ina zan kai shi da Allah akwai wani gurin da ifi dacewa kamar yadda aka ajiye shi ko kuma gurbin kafa za ki kashi ki ɗauko kafa ki sa a gurbin hannun haiki zama kina tafiya da botso kenan iya a duk irin abin da Allah ya ajiye na ni'ima a jikin bawa ya ajiye shi da hikima shi yasa yace allazi khalaqaka fasawwaka fa'addalaka ya halice ka ya daidaita halittarka to me isa ba za ki koma zuwa gare shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi da da lokaci da mun kwararo ayoyi da hadisai sai dai dole kaɗan za mu yi amfani da su kamar yadda muka ɗauki kaɗan daga cikin baitutuka na wannan bawan Allah wato agul a tahiya. Abin mamaki, duka annabawa da Allah ya aiko, kowanne abin da zai fara magana a al'ummarsa shi ne, ku koma zuwa ga Allah, ku kira Allah shi kaɗai, ku nemi gafararsa. wallahi abinda Allah yake gaya wa ainihin me yake gaya wa bayinsa kenan duk inda kaga manzo ya zo zai ce wa al'ummarsa istaghfiru rabbakum istaghfiru rabbakum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ah dan me yasa ba za ki koma ba zan koma zuwa ga Allah ba akwai mutumin da yafi komawa zuwa ga Allah kamar mai neman gafarar Allah wani sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo ya ce ya nabi Allah ya ce ina son na kasa rayuwa ta kashi uku kashi ɗaya duk a salatin ka zan ƙare ta sai ce ka da da hali da ka ɗan ƙara ya ce to zan kasa ta kashi uku idan na kasa ta kashi uku kashi biyu duk a salatinka zan ƙari ta. Annabin rahama sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ya ce da ka ɗan ƙara, sai ya ce ya nabi Allah, ya ce wallahi zan ƙare rayuwa ta duka cikin yi maka salati. Sai ya ce da kwa duk abin da kake nema da Allah ya baka, la ilaha illallah. Don Allah ‘yar'uwata, me kika ɗauka da sanya kaɗe-kaɗe ko abin kallo da zaki ajiye a ɗakin ki 24 hours kina kallo banda fitsara ba abin da ake koya miki kina tunanin baki koma zuwa ga shaidan ba inna shaidana lakum adu fattakizuhu adu wallahi abokin gaba ne ba za mu gane ba wallahi sai kiyama ta tsayu shi yasa Allah ce fattakizuhu aduwan ai kun ga umarni Allah ya ce fattakizuhu yace aduwan ku rike shi abokin gaba ko kina son ki zamo cikin waɗanda zaki saurari kuɗubar shedan ƙarshe in ya gama kuma sannan ya jagorance ki ya jagorance ku ya jagorance mu tafi wuta kina son haka mu kasance ba mu da aiki sai tsubbace tsubbace sai hanyar da za mu samu duniya Allah tabaraka wa ta'ala idan muka ɗauki alƙur'ani Allah da kansa ya ce ƙuliya ibadiyar lazina asrafu ala an sai Allah ya kira ya ce ya ku bayina ku duba yadda Allah ya kira irin na tausayi ya ce ya ibadiyar lazina asrafu ya ku bayina ya ce ya ku bayina ku duba irin wannan kira na tausayi ya ce wa'yannan da suka yi ɓarna ala an fusihim a bisa kayiwansu sai ya ce la ta ƙana ɗomin rahamatullah kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah saboda haka inda can kina cikin barna inda can ina cikin barna inda kuna cikin barna to wallahi Allah mai gafara ne ku koma zuwa gare shi saboda haka Allah shi mai tausayi ne ba iri na irinki bane dan an maka abu ka babbake ka katankare ka kashin gide ka ce mu za a yi wa haka a Allah ba irin wannan bane Allah yana da tausayi Allah yana da jin kai saboda haka ki kokari na yi kokari mu koma zuwa ga Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai baki daya me yasa innahu huwal ghafurur rahim don shi Allah mai yawan gafara ne mai kuma yawan jin kan bayansa ne to me kika tattaliya yar uwata mai kuka kai tattaliya ku yan uwana a wannan azumi wanda irin shiri kuka yi na sayan aljannar Allah saboda tsabar tsantsar kun koma zuwa ga Allah masu ƙarfi wanda irin shiri suka yi Allah ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku miƙa wuya ga baki ɗaya tunda Allah cikin wata aya ce udkhulu fi silmi kafata ku mai da al'amarinku ku shiga musuluncin baki ɗaya kar ai 50-50 to wanne irin shiri kika yi wanne irin shiri na yi yanzu muna cikin wani wata mai tsada wanda ake sayan aljannar Allah to wanne irin shiri muka yi wanne irin fama muka yi yadda za mu yaƙi shaiɗan idan ya taɓa mu mu ɗauke shi mu buga shi kin yi wannan shirin? Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala sake gaya wa bayansa yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu bagatatan wa antum la tashkuruna akwai ranar tana nan fa za ta tana nan tafi fa an expected wallahi tana nan tafi za ta zo bagatata ba zato ba tsammani kina gindin murhu a kitchen ne a tsakar gida ne kina kasuwa ne a a makaranta kike tafiya kike yi za ta zo babu shiri to wanne irin al'amari kika sa gabanki na alkhairi kika koma zuwa ga Allah yadda duk idda wannan kiyama ta zo za ta same kina cikin shiri wa anibu ila rabbikum wallahi akwai ranar kin dillanci Allah ya gaya mana an taƙula nafsin ya hasarata alama farrattu fi jambillahi wa in kuntu lamina tsakirina. Kun ga wannan ranar ƙin dillanci ce, e kullum na kan faɗi ran da hajar mai gari ta ɓata ko? E dillali sai kwanan kurkuku. Ah, to ka ɓatar da ainihin hajar hakimi kauna lafiya? Ka saba arziki. To yanzu Allah ya turo ka nan duniya, ka yi aiki aikin nan ba shi zai amfana ba, kai zai amfana kai da kai, ni da na shi ni zai amfana. Amma abin mamaki, sai muka juya baya ga umarnin Allah? To ashe ku idan muka koma zuwa ga Allah, ba mu yi abin da ya umarce mu ba, to akwai asara, hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. kenan akwai asara irin wannan rayuwa shi yasa Allah ya ce to kar wata rai ta zo ta ce kai ya mutukar asara ya mamakin irin wannan asara da nayi a wannan yini a bangaren ainihin rayuwata na addinin Allah ban aikata komai ba ban da tsiya ba abin da nayi ke da kanki ni da kaina ku da kanku la ilaha illallah wallahi sai kin faɗi haka wallahi sai na faɗi haka matukar ba mu aiki ba wallahi sai kin faɗi haka ya mamakin wannan asara ya mamakin irin wannan bakin ciki da asara na wannan yini da ne saka ce Allah ya ce in yi kaza ban yi ba Allah ya ce in bar kaza ban bari ba to me kike tunanin zai faru Allah tausayinki zai ji wannan ranar babu tausayi annabawa ma tsoro suke bare ke ni ku wai abin na bahaushe bunin ga dauciya wale zai to wallahi nan duniya ake koma zuwa ga Allah a gyara shi yasa yace an taqula nafsun ya hasarata alama farrattu fi jambillahi wa in kuntu lamina sakirin yace tur da irin kasancewa ta yadda na kasance ga masu izgili masu addinin Allah nai musu dariya nai musu kakaci ashe su ne akan gaskiya akwai lokacin da wallahi rai zai yi nadama yace da Allah ya shirye ni da na kasance cikin masu tsoron Allah ina أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين والله ريذي فدوانا daman a ce akwai komawa za a dawo wannan duniya a sake rayuwa in zama daga cikin masu kyautatawa ina babu ya wuce wa bainahuma barzakhu Allah ya sa shamaki wallahi saboda haka ki tsaya ki tsaya akan gaskiya ki tsaya ki tsaya akan aiki na Allah wannan ita ce rayuwa mafi alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana a wannan lokaci da bawa yake irin wannan tsiyar tasa ko yake wannan kukan da ba zai amfane shi ba ko nadamar da ba zai amfane shi ba Allah zai ce kada ja'atka ayati fakazzabta biha wa abinan wasakabarta wa kunta minal kafirina ai da mun ayoyin mu sun je maka ayoyin sun je ga sunan a fili wadda hatim sun je maka amma sai ka karyata kai girman kai ka zamo daga cikin kafirai alƙur'anin ma in kin ga in ya ga in na ga masu karanta shi sai mu ne musu izgili saboda haka dan ba mu san menene zai faru ba ba mu san tsayuwar kiyama akwai hatsari cikinta ba tsayuwar da aka ce idan da za ka je da aikin annabi saba'in wallahi za ka yi tunanin a wannan ranar ba za ka tsira ba da Allah wannan ba zai tabbatar mana ko hadisin manzan rahama wanda imamu muslim da bukari sun rawaito yadda ranar alkiyama Allah zai fushi duka annabawa al'umma mu ɗungumi mu tafi wajensu kowanne annabi in ka je ce ni ma mai kaza ne yau ba ni tsoron Allah nake ba zan iya masa magana ba ni ma laifina nake a gani shi fa annabi ne ma'asumi ne baya laifi amma saboda irin wannan yini wuni ne da ake cikin fargaba da tsoro a cikin annabawan wallahi ba wanda zai iya yin magana saboda haka me kike tunani yar uwata wallahi ba wanda zai iya yin magana annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne al'umma za su je wajensa idan suka je wajensa zai faɗi ya yi sujjada ya ce ummati ya rabbi ka ji tausayinsu ya Allah kai hukunci kowa ya san matsayinsa saboda a lokacin kawai kowa bukata yake so ya san kawai menene matsayinsa waccan tsayuwar da ake wallahi ba wanda ya san matsayinsa saboda musibar wannan yinin amma sai muke yin sake ga aljannar Allah tana da tsada tana da tsada wallahi aljannar Allah na taɓa faɗi gun wani karatu aljannar Allah ɗin nan fa da Allah ya tattalinta da matan horul ini a ciki wallahi duk wacce ta bi Allah a cikin wallahi ta fi matar horul ini kyau duk irin kyan da Allah ya mata wallahi matar hu abin nan matar hulul din duk irin kyan da Allah ya mata wallahi in kin ba Allah idan kin ba Allah wallahi sai kin fita kyau don tarihi ya tabbatar mana da haka cikin hadisai ingantattu gidan matar aljanna wata rana mala'ika jibril ya ce ya Allah ko za ka min izini in gano faɗin wannan aljanna Allah ya ce je ka an yi maka ashe yadda yake magana daga Allah kan katangar wata mata ne ta hurul ini daga nan ya fara tashin wai zai je ya gano ainihin ƙarshen aljanna ku duba daga saman saman bakwai zango ɗaya yake zo doron ƙasa kuma tsakanin kowace sama da ainihin sama tafiya ce ta shekara 500 da kowanne irin abin hawa amma zango ɗaya yake wallahi ya zo doron duniya amma a gidan wannan baiwar Allah sai da iya zango uku bai je ƙarshensa ba ya zauna yana hutawa ita ce ya jibril yau ina za ka je ne haka don ka gane don ki gane ƙudurar Allah ta huce duk tunanin mutum in Allah ce kaza kawai ka bashi karka tsaya kana to ya akai akai kaza ya waye ce kai wannan binkicen sai ce wallahi yau wani aiki na ɗora wa kaina kuma ubangiji na ya amince mun kuma gashi na sare wannan irin aiki ne ya ce wallahi na tambaye shi ne ina son na gano ƙarshen haɗin aljanna ya ta ce ta lalle ku ka haɗu da aiki ai yanzu daga inda ka taso har yanzu a cikin gidana kake tashi to ke yanzu da Allah a wannan duniyar kin haukata abokiyar zamanki wata kin kashe ta wata kin raba ta da mijinta kuma duk a wannan duniyar wai kuma kin tafi kin shiga wuta to kuma sai me da Allah sai me kin je nan duniya kin ji dadi kuma manzon rahama ya gaya mana dan wuta idan aka dauke shi aka jefa shi a wuta a dan tsoma shi a cire shi ba fa a bashi ba a dan tsoma shi a cire shi za a tambaye shi mala'iku za su tambaye shi wai ka taba jin ainihin dadi ku a duniya yace me dadi ni wallahi ban san shi ba zai ce wallahi ban san ba ka taba jin daɗi ba ba kai ne da mota iri kaza ba kana hawa jirgi kaza in mai hawa jirgi ne in mai ainihin hawa wani abun hawa ne kana hawa mota iri kaza ka mallaki kaza ka mallaki kaza akawun ɗinka akwai kaza amma duba ka taba jin daɗi ce wallahi ni ban ma san shi ba ki gane azabar Allah ba karama bace haka kuma dan aljanna duk wahalar da ya sha duk wahalar da kika sha matukar kin bi Allah wallahi kina shiga aljanna dan tsoma ki za a yi a dago ki sai a tambaye ki wa duniya ku kin taba shan wahala ce menene wahala mene wallahi ni ban santa ba ban santa ba wallahi yanzu ba ke ne lokaci kaza kin yi ni da yunwa sutura ki ma kwaya kaza ce kuma a hakan ba mai kyau bane kin yi kaza kin yi kaza amma kika hakuri kika ba Allah duba ki sha wahala ku ce wallahi ni ban san wahala ba to ya kike kani cikin bin Allah me kika yanke wa kanki hukunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka anan mu lura a dan gurguje nake bin ainihin karatu saboda an so a fara karfe tara. bari ki ji sharri irin na shedan ko kuma mu karanta aya ta ƙarshe in ya so mu koma kan hadisi sai ma mu dan dauki kaɗan. aya ta ƙarshe in ji abdullahi bin abinan bin masa'ud hafizul ƙur'an kenan wanda ya san ƙur'ani ya san shi sani na ainihin balaga ya san shi na usul ya san tafsirinsa ya san balagarsa ya ce aya ta ƙarshe da ta sauka a alƙur'ani wacce Allah yake gargaɗi daga ita ya juya wa bayinsa baya ba sauran wata magana tsakaninsu ita ce ayar da Allah yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Abdullahi dan Abu zai ce wallahi wannan ita ce aya ta ƙarshe a irin gargadin da Allah yake wa bayinsa ba wai a saukar Qur'ani kwacewan ba yace ba wata aya ta gargadi da ta biyo bayan wannan wannan ita ce ta ƙarshe yace ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron wani ne da za ku koma zuwa ga Allah za a cika wa kowace rai abin da ta aikata kuma ba za a zalunce ta ba wallahi ba za a zalunce ta ba iya abin da kika shi za a baki kullu nafsin bima kasabat rahim jingina ne wallahi jingina ce za a mayar miki za a mayar mun za a mayar muku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za ki ji tsoron wannan yini ki ji tsoron Allah ba wannan duniyar ta sa ki haukata waccan ki raba waccan da mijinta ki ainihin waccan bala'i ke dai wai ki zauna ke kaɗai ki samu arziki ga arzikin yar aljanna can mala'ika ya yi zango uku bai ƙare gidanta ba ke ba kya sha'awar irin wannan gidan sai na nan duniya ɗan ƙuntatacce ko faɗo ko in an kasa unguwarku ɗari bai kai ma bai ɗauka shi ɗaya ba a cikin unguwarku a kasa da unguwarku ɗari gidan da ke ciki wallahi bai ɗau kashi ɗaya cikin kashi ɗari na unguwarku ba kuma haƙi ke faɗa a kansa har take faɗa a kansa har suke faɗa a kansa wallahi ina jin tausayin masu zuwa makaranta masu zuwa sauraron karatu ya zam suna cikin ɗabi'a mummuna irin wannan wata rana wani sahabin manzon Allah ya kira ɗansa ya ce ya Abdullahi ya ce akwai lokaci da zai zo na musiba ya zama daga cikin wa'anda za a kashe kar ka zama daga cikin wa'anda za ka yi kisa yar uwa kin fahimci wannan hikaya ma'ana da kai zaliki gara a zalunce ka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana annabin rahama cikin wani hadisi wata rana wannan hadisi an same shi daga abi salih kuma hadisi ne ingantacce shaidan da Allah ke saurara ki je yar uwata wannan hadisin zai sa ki yi tunani inda kina jin ke mai yawan bauta ce sai kika yi sakaci sai kike ganin yanzu yawan bautar da kike ya kai kawai Allah ya gafarta miki saboda haka sai kika dauki shirme to bari ki ji asara shedan ya je wa annabi Musa alaihi salatu wassalam da ije masa ta ainihin wato annabi Musa wa alaihi barnas tasakula musallam ainihin kini daban-daban da yi wa annabi Musa da Musa ta ne irin ne har shedan zai iya zuwa maka da siffofin da baka san shi ba hatta mutum yanzu in mutumin kirki shedan zai iya maka siffar wani da kake tunanin mutumin kirki ne sai zo ya faɗa maka zance dan kana kallon mutumin kirki ne in kai rashin dace ka ɗauki magana shi kenan ka halaka shi kuma ya tafi yana dariya kasa yace ana iblis yace shi iblis ne kala sai ce fa ma ja abika me yazo da kai sai ce ji itu li uslima alayka limakanika min Allah azza wa jalla sai ce nazo ne dinnan musulunta a wajenka saboda kai irin matsayinka a gun Allah wato yin san ya kimsa wa annabi Musa girman kai ya ji shi wannan ai mun sani Qur'ani ya gaya mana matsayin na ainihin annabi Musa jansa ko wa kallama lahu kali to amma gashi ba Musa sai ba fa mabar nasu allazi kana alayka wannan hular da na gani a kanka ka cire kafin ka zo guna ka ajiye ta can baya mece ce sai yake cewa annabi Musa bihi akhdaftu quluba bani adam kulluhum illa man akhlasa Allah yake wannan hular da ka gana ajiye ta can baya da ita nake fusgar zuciyar dan adam sai wanda Allah ya tsarkake Allah ka tsarkake mu ya Allah Allah ka tsarkake mu ya Allah saboda haka annabi Musa ya ce to akbirni ba ni labari mazambul lazi idza azanaba ibnu adama wanne irin zunubi ne idan dan adam ya yi wanne irin zunubi ne idan dan adam ya yi wannan zunubin istahawasta alaihi ka samu cin nasara akan sa kayi rinjaye ka ga ya mun shi saboda haka sai ce iza a ajabahu nafsahu zakara alku yace idan kansa ya bashi mamaki ya lura da yawan aikinsa na alkhairi wa nasiya zambahu ya manta zunubinsa baya tunanin zunubin kawai kyawun aikinsa yake dubawa yace istahawastu alaihi yace wallahi na ci nasara a kansa kana tsamman shedan ƙarya yake akan wannan kina tsamman shedan ƙarya yake yi ki tsaya ayyukan ki kyawawa suna baki abin nan mamaki to koma ki karanta tarihin sahabbai kiga irin aikin da suka yi Allah ya yabe su a wasu aka ba su certificate na aljanna amma ba su daina bin Allah ba ba su daina kwana suna sallah ba yanzu in ke ce in ni ne in ku ne aka ba mu certificate na aljanna wani dan banza a gidan giya zai yi ni me san ta'addanci ya ta kashe mutane sai ya je ya ta kashe mutane kana taba hiya ce to ni dan aljanna ne me zaka yi mazinaci ce ta zina to amma su kwana suke suna ibada mafiya yawansu dala wani sun lura da yawan aikinsu mahalli shahir sun lura da yawan aikinsu kullum abin da suke dubawa zunubinsu sai su ƙara aiki to ke ma nima kuma aka kamata ku yi wani hadisi har yanzu akan shi shaidan din wata rana a cikin wannan wato hadisi ne kuma bai rahimahullahu ta'ala yake cewa amara Allah ta'ala iblis an ya'i Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya umarci shedan ya je wa annabi Allah da kansa fa da Allah me ake son ki fahimta me ake na fahimta yake yar uwa ki saura ya ku yan uwa na ku saurara me ake son ku fahimta Allah ne fa ya umarci shedan din ya je wa ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shedan kuma ya amsa ya ce kaje wa Muhammadu kuma in kaje masa wata buhu an kullu masa alahu abin nan masa alahu ka amsa masa duk abin da ya tambaye ka duk abin da tambaye ka amsa masa ke dan ya tafi waja'ahu ala surati shaykin wa bihi ukhazum ya tafi surata datti kuma malami dattijan da kuma tasbaha a hannunsa yana kama lari amma lazumi yake irin nasa na shaidani don ka gane shaidan da yake baka yake bani labari zai zo gaba da baya dama da hauni wato yana nufin zai zo maka ta gaba ya zo maka ta fisar addini ya maka ta dama ya zo ta hanyar abin da ka fi sani din sannan ya zo maka ta hagun zai bullo ta yadda ba baka sani ba haka nan ta baya zo tun baka tun ko ta ce wala tajid abin abin yace wala tajid ne kuma karshen aya aran da yake cewa wala tajidu akasakum shakirina yace zaka samu bayin naka mafiya yawa duk ba za su gode maka ba saboda haka in kana jin tsaurin ido kafin kai an yi wani in kina jin tsaurin ido da rashin albarka kafin kai an yi wani saboda haka ki miƙa wuya zuwa ga Allah Shedan ya tafi zuwa ga ainihin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mafificin halitta wadda ba a yi shi ba kuma ba za a yi ba a gaba. Da ya je wajen ainihin annabin rahama, sai ce man an ta kai ɗin waye ce ana Iblisu, faƙala sai ce lima za ji ita, me yasa ka zo, ƙala sai ce inna Allah amara ni, Allah ne ya umarce ni, an atiyaka in zo maka, wa ajibuka in amsa maka an kullu masu altani duk irin abin da ka tambaye ni. annabin rahama ya ce ya mal'unu ya ce ya kai tsinan ne jefaffe daga rahamar Allah kam adadu aduwu kamin ummati da Allah ki saurara ki kokari ki zama makiyin abin nan shedani in yi kokari ku yi kokari da dukkan wadda wannan karatu ya isar gare shi ya kokari ya zama makiyin shedan karki yadda ki zama masoyansa ya ce kam aduka min ummati in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah a banza Allah ya tura shaidan din zuwa ga annabi sai ya ce wa annabin rahama ya ce kamsata ashara ya ce mutum sha biyar ne ma'ana kashin mutane ko nau'ukan mutane sha biyar ne su ne makiyana a cikin al'ummarka annabi ka yake gayawa ya ce awwaluhum anta ya ce na farko dai kai ne ya nuna annabi don ki gane mara kunya mara kunya ne sai ya nuna annabi gaba da gaba ya ce aice awwaluhum anta ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam wasani imamun adilu na biyu shugaba wanda yake adali baya son zalunci yana son kyautatawa al'umma saboda haka na uku yace ganiyun mutawadi'un mawadaci wanda yake kankantar da kansa baya nuna girman kai dan Allah ya masa alfarma ta kuɗi ko dan Allah ya masa alfarma ta wani matsayi ga dukiya amma in ka ji ka same shi da shi da talaka mabukata kwanan abincin ma ɗaya ne ke kuma a makwabtanki mutum nawa kika taimaka bayan kina da hali ki ci mai kyau ki sha mai kyau abinda in saura ki zuba a kwandon shara ba kya tunanin watakila makwabciyarki kofin kunu ɗaya ta samu wata ma ba ta samu kofin kunu ɗayan ba kuma in an ce Allah ya ba mu aljanna ki ce amin ha don aljannar Allah an ce arha ne da ita? Allah isauwake. Yake cewa, na hudu kuma a annabi fa yake gaya wa wannan Iblis ne da kansa bisa umarnin Allah. Yake na hudu shi ne tajirun sadikun, ɗan kasuwa mai gaskiya. Yace maƙiyina ne Muhammadu. Din da ɗan kasuwa yake mai gaskiya yace ba na son sa maƙiyina ne. don zai amfani al'umma. Yau don Allah ka je ka shiga kasuwanninmu da gidaddajinmu yadda mata suke sana'a da kasuwa yadda mazajen suke, ka je ka ga irin kwaba sai ka rantse da Allah ba garin musulmi ba ne. Watan nan yana dosowa fa aka rika ƙara kuɗi a kaya da gangan. Kuma in mun ce mutum ɗan wuta ne wai shi kenan wai sai a ce mun cika zafin kai, to in dai wannan zafin kai ne an yi zafin kan. wallahi in dai wannan shine zafin kai to an yi zafin kan saboda haka duk abin da zaka kai wallahi mutuwar yanzu ba tsoronta muke ba mutuwar ba tsoronta muke ba wallahi a wannan matakin na zan ji tsoron mutuwa wallahi ku ji tsoron Allah wannan karatu Allah Ubangiji ka kai shi kunnan dukkan azzalimi ya ji. Yake na biyar daga cikin maƙiyana in ji shaiɗan yake cewa shi ne alimin mutakhashi'un yake masani malami mai ƙasƙantar da kai baya nuna girman kayi. A cikin ɗalibansa in baka san shi ba, wallahi in ka je sai kana cewa ina malam wani. ba ni mantawa wata ran muna tare da wani malaminmu to mun zo kusan dukkanmu ɗaya wasu ma a cikinmu sun fi shi sai dai kawai siffa ta gemu kowa yana da shi sai yake tambaya da Allah wane ne malam wane sau ya ga mu duk iri ɗaya da aka nuna shi kun san me ya faɗa ya ce da Allah karku min izgili malam wane nake tambaya saboda halin da ya same shi kai yanzu da an ɗan baka ilimi sai girman kai ko sai ji da kai don girman kai maluma suka ce shine kin karɓar gaskiya to sai ji da kai kana jin kaiwa na ne to shaidan ya ci nasara a kanka yake na shida mu'minun nasihun ka samu mumini wanda yake mai kyautatawa mai nasiha mai kyautata al'amuransa ga iyalansa ne ga al'ummar da yake tare da su mutanen garinsa ko mutanen unguwarsu ya ce to wannan mamaki yana ne muhammadu na bakwai yake cewa mu'uminin rahimul kalbi ya ce mumini wadda yake da zuciya ta tausa yana da tausayi kun ga duk mai tausayi ai kai da kanka ba sai an ce yayi abin kirki a al'umma ba duk wanda yake buƙatar tallafi inda yana da iko zai masa to ke wannan irin tattali kika yi kina da rahimul qalb manzon rahama fa Allah ya umarce shi da yayi tambaya duk abin da zai tambaya ne kuma shedan din zai amsa masa so saboda haka dan amfaninki dan amfaninku dan amfanin mu ne shedan yake amsa wannan saboda haka kin ga yanzu idan kin bi hanyar shedan to karki yadda ki zarge shi in kun bi hanyar shedan kar ku yadda ku zarge shi dan ya faɗa muku ya faɗa muku su waye makiyansa to ki kokari ki zama makiyarsa sannan na takwas yake cewa ta'ibun sabitun ala taubati mutumin da bashi da aiki kullum astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin allahumma ghafir li allahumma ghafir li allahumma ghafir li li ulama'ina allahumma ghafir li aba'ina bashi da aiki sai neman gafarar Allah kuma sabitun ya tabbata akan haka to makiyin shedan ne Allah ka sana zama makiyin shedan arama ko kai ma kana so da ni dai ina son zama makiyin shaidan yar uwata kina so yan uwana kuna so Allah isa ku zama makiyan shaidan sannan abinda ishafi abinda ishafi na ainihin me na ainihin tara yace mu abin nan yace mutawarri'un anil harami mutumin da yake kiyayewa yana taka tsantsan in dai abu na haram ne to ba shi ba shi can riga ba ruwansa da shi ke kuma yanzu haram din kike nema ke haram din kike nema shi haram din yake nema mu haram din muke nema wai kawai dai mutum ya samu kawai wa jama'a fa au'a na goma mu'minun yadimu ala salawati abinan ala daharati na goma shine mutumin da ita bata bisa tsarki koyaushe in ka same shi mutumin kirki ne yana cikin tsarki wato shirin ko ta kwana dan ka gane mutumin kirki ne wato kamar rayuwar sahabbai kamar in mun dauki wannan lokaci namu farkon ainihin Najeriya Shehu Usman dan Hodiyo Allah kai masa rahama wallahi haka ya tarbiyantar da al'umma musamman Fulani shi yasa zaka ga ada dattawa na Fulani duk inda dattijo yake tafiya da sanda da buta wallahi baya rabuwa da ita in ba wali yayi zai tsarki in bayan gida yayi zai tsarki sannan kuma yayi alwala in akwai wadataccen ruwa ke ko yanzu lokacin sallah yayi ana cewa hayya ala sala hayya ala al a a ke ba ruwanki in a gindin murhu yake yake ce kar na tashi targe ya zube ko miya za ta yi bori to ki je ki gyara abincin abinci yayi kyau mai gida ya zo ya ce yana santi kin tafi wuta shikenan me kika samu me ta samu nisha ɗaya nisha ɗaya shi ne mu'uminin kasiru abinan sadakati mutum mai yawan sadaka mumini mai yawan sadaka Allah ya hore masa baya ganin kankantar abin sai ya ɗauka ya bayar ki ƙoƙari ki zama wannan na sha biyu shi ne ainihin mai mu'uminin muhusinul huluki mumini ne shi mai kyawun hali akwai wanda zaka gan shi gashi musulmi gashi na kirki amma yana da kaushin hali wallahi Allah baya san irinsa wato ba wai ya ki shi zai mun a'a ya fi son mumini mai kyawun hali ba ku ga mutanen kirki ba yadda Allah ya fifita wanda suka yi imani da annabi kafin hijira suka yi yaƙi cikin ɗaukar kalmar Allah Allah ya hu ba su daraja akan waɗanda suke bayan nan komai ya daidaita sannan suka yi imani kuma sun yi yaƙi amma Allah ya fifita waɗancan na farko saboda yanayin da ake ciki sannan na sha biyu shi ne yanzu fa sha biyar muke ƙoƙarin dosa alkawarin da shaidan ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na sha biyu shi ne mu'uminin husnul kuli a salisu ashara shi ne mu'uminin yamfa'un nasa wannan shi mumini ne shi aikinsa duk irin abin da zai amfani al'umma shi yake yi yanzu misali muna tare da bayan Allah sun zo ga aiki yanzu misali irin mai daukan karatun nan duk inda kaje zaka same shi shi kokari yake dauki maganar Allah ya yayata kai ya rage maka ko ka ji ko ka watsar eh yayi aikin sa ku duba Allah annabin rahama ce lasta alaihim bi musaidir ko kai dai ka isar da sako kawai shiriya ta mu ce inji Allah to ya zo ya dauki karatun duk inda kai yaje ana karatu zaka ga an dauka an watsa to ya rage gare ki ya rage gare ni sannan na sha hudu yace yace hamilul qur'ani to aran ma an zo kanku fa hamilul qur'ani yar uwata kina cikin su yan uwana kuna cikin su hamilul qur'an mutumin da yake da alqur'ani a karan kansa a cikin kansa kuma yadimu ala tilawatihi ya tabbata yana karanta shi ya kuma kiyaye dokokin Allah. shedan yace wa Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam yace Muhammadu wannan makiyina ne yana rike da zancen Allah a kansa kuma ya tabbata yana karanta shi yana kiyaye dokokin Allah yace to makiyina ne sannan na sha biyar sai yake cewa ƙa'imun laili wannan siniyamun yake kullum mutumin da ike makiyina na ƙarshe shi ne wadda mutane suna bacci shi da daddare ya tashi yana ta sallah wai abin kunya wata rana da na ci wai mai gida ne matarsa ta tashi ta yi sallah ta tashe shi ta ce mai gida lokacin asuba yana ɗan gabatowa ba za ka tashi ko shafa'i da wuturi kai ba ke bana son iskanci kabarinmu ɗaya ne ha yau ga banza wa'azi yana tasowa daga sama ya yi ƙasa sai kuma abin mamaki wa'azin ya taso daga ƙasa ya sama mun fahimci hikimar ma'ana ba shi ne ya kamata ya tashe ta ba abin mamaki ita kuma ita ce ta tashe shi wai kuma maimakon ya amsa ke karki damun ba na son aikin banza kabarinmu ɗaya ne to shi kenan kabarinku ba ɗaya ba ne amma filin tsayuwar kiyama ɗaya ne i guda ɗaya ne ba a ware na mai kuɗi ba a ware na mai mulki ba a ware na talakawa ko a ce wannan filin na malamai ne a'a duka gu ɗaya ne don ku nuna ku don Allah ya nuna muku duk ku bayinsa ne kuma ko fatan urratan ngurlan annabin rahama bayan ya gaya wa an shedan ya gaya masa haka sai ya ce to man rifuka uka suwaye abokanka min ummati daga al'ummata sai ya ce asharatun ya ce mutum goma ne ma'ana nau'in al'umma guda goma ne ya ce awaluhun sultanun ja'irun e sarki marar imani fajiri marar tausayi mai cutar wa'yanda yake mulka wai irin waɗannan shugabannin da muke da su suna siyasa suna mulkar bayin Allah sun bar ainihin mai sun bar talakawa cikin wahala haƙƙin talakawan bayan ba su yi magana a fitar da haƙƙin talakawan ba kuma an ba su wanda ba su yi maganar ba ma su kawo wa talakawan ba sa kawo musu wai in mun ce wuta ne saboda sun sunkuya wa sanda sun kafirta sun yi imani ba za su yi hukunci da a cikin majalisa ba sai wannan sanda tana nan in ba ta nan duk abin da ka shirya aikin banza ne ka je ka duba constitution kuma a cikin constitution din doka ta farko a cikin constitution ka je ka duba duk wanda ainihin me duk dokar da ta saba wa wannan littafin masu constitution din suka ce a ajiye dokar a dauki wannan dokar littafin kuma ka ce mun baka kafirta ba ka yarda da hakan kuma har ka zo a majalisa ba za ku tattauna abin kirki ba ko da zai amfani al'umma sai da wannan sandar kuma a ce wai kai ba kafiri ba ne sai wanda Allah ya tsarkake saboda akwai wanda suke tafiya da kyakkyawan niyya Allah kai mana muwafaka saboda haka yace na biyu yace ganiyun mutakabbirun yace mai kuɗi mai girman kai yana jin shi wane ne ya danke ya hana ya danke ya hana shi yasa in kun lura da masu halinmu duk ba su da kwanciyar hankali ba sa shiga jama'a ba sa son haduwa da jama'a kun san tsoronsu shine cewa idan suka sake a cikin jama'a wani zai kashe su shine tunaninsu ka yi abin kirki ka gani mana ka ɗauki misali akan sarkin burnai duk inda za a gayyace shi ko ɗaurin aure ko abin nan walima ko wani abu na talaka ko mai kuɗi shi ba ruwansa kowanne ya zuwa yake kuma a fili yake ba ɓuya inda ba adalci yake masa ba zai fito yanzu ko ciyaman na ƙaramar hukumar ka ka gayyata in kai talaka ne ba zai zo ba in yana ɗan ganin ƙima ka ne ma sai ya ɗan turo wakili ya ce ni ɗin na ya fiye ƙarya ce ni ɗin ina kaza ne kuma ƙarya yake girman kai ne kawai saboda haka shedan yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gani mutakabir na uku sai yake ce masa